بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا أشرنكو 21 ga watan Jumada al'akhira shekara ta 1435 hijiriya wanda ya dace da 21 din kuma ga watan ga watan ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a tafsirin suratul a'raf wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu wanda yau ina jin ya kamata mu tashi ne akan aya ta 94 kuma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa'i ko mun karanta ta an yi ta to shikenan za mu tashi walau anna ahlul qura kenan aya ta 96 na'am thumma baddalna makana sayyi'a yawa ne ya kamata mu tashi aya ta 95 kenan insha Allah wanda yau kuma zamu dora kan isar annabi Musa alayhi salam nan gaba kadan insha Allah na'am mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون bayan Allah madaukin sarki ya ba mu labari da kissar mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam da irin yadda ya kammala da su ya kuma yi bayani cewa وما أرسلنا من قر في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء باب وتا القرية da muka turo mata wani annabi face sai mun kama mutanen wannan jama'a da suka ƙaryata wannan annabi kowane annabi ne sai mun kama su da talauci mu ɗora musu talauci shine alba'sa mu ɗora musu rashin lafiya almarad shine ad-darra la'allahum yattadarra'un la'allahum yaddarra'un Allah ya ce mun yi musu wannan ne ko dan wato su samu khushu'i su fadaka su hanu dangane da ƙaryata annabawa da ƙaryata littafin Allah da aka turo musu da suke yi bayan Allah ya yi wannan kuma sai ya ce sun mabaddalna makana sayyi'atal sayyi'atil hasanata sannan maimakon wurin alba'asa wa darra talauci da rashin lafiya da muka dora musu sai kuma muka canja muka sanya musu ko muka ba su alhasana kyakkyawan abu shine summa baddalna makana sayyi'atil hasana muka canja musu daga wurin cuta da rashin lafiya da talauci sai muka ba su alhasana muka ba su an-ni'ma muka ba su a a sa'a yalwa da ni'ima da wadata kuma wasiha muka kuma ƙara musu lafiya hatta afau Allah ce har sai da suka yawaita kalmar afau anan tana nufin hatta kasru wazdadu suka suka yawaita suka ƙaru suka samu ƙarin dukiya suka samu ƙarin ƴaƴa a larabci akan ce afa sha'ar kamar gashin kanka mai kwanka ce kasura sha'ar sai ka ce afa sha'ar kana nufin wato kasura wazdad gashinka ya karu kalmar afa tana nufin mai karuwa kenan muka musu suka samu karin ƴaƴa suka samu karin dukiya to ku lura dan adam idan ya samu kuɗi dan adam idan ya samu ƴaƴa to sai kuma sai ya manta da Allah dan waɗannan su ne ni'imar daman ta duniya an samu lafiya tunda ya ce baddalna makana sayyi'atil hasanata yanzu sun sa da suna cikin talauci ba kuɗi ga kuma rashin lafiya da cututtuka Allah ya ɗan ɗage musu ƙafa suka samu ƙarin ‘ya'ya kuɗi ya sauka aka samu yalwa aka samu wadata aka samu rufin asiri wa ƙalu kawai sai suka fara zargi da suka kuma cewa ya kad masa aba ana darra wa sarra hakika iyayenmu ai talauci ya same su addarra'u talauci ya same su da cututtuka da ukuba daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma sun kasance sun samu ni'ima kuma to da suka yi wannan kuma sai Allah ya ce tunda sun manta da ni'imar da muka dada ba su har suna zargi cewa ai kamar misalin tunda su ma an ba su to ai iyayensu kuma sun wahala to shine Allah ya ce fa akhadnahum baghtatan sai muka cafke su wato faj'atan ba zato ba tsammani wahum la yash'uruna ba sani ba ba san azaba za ta sauka ba kawai sai azaba ce ta sauko musu Allah ya ta halakar da su to shine Allah ya sake cewa me kuma ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah ce walau anna ahlal qura da a ce dai waɗannan mutane na wannan alƙarya amanu sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah suka dawwama akan imani suka dawwama akan tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama ce wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama wal ard albarka daga sama albarka daga ƙasa masha Allah a ba su ruwa daga sama sannan a ba su tsiro daga ƙasa ruwa wato sama ta zubar da ruwa ƙasa ta sha ruwa ta kumbura su, su samu alheri su samu arziki dama abin da ake nufi da albarka a larabci shine almuwazabatu ala shay'i lazimtar wani abu na alheri ya tabbata to da mun saukan musu da almatar mutatabi'an da mun ta ba su annabatat tsirai kala kala kala kuma da mun ɗauke musu rafana alaihim ko anhum alqaht wal jad da mun raba su da fari da rashin abinci da sun yi imani sun yi takawa kula da wannan aya ka'ida ce ku yi imani ku yi takawa ku bi Allah yaftahu Allahu alaikum barakatin minas sama'i wal ard sai Allah ya bude muku albarkatu daga sama da ƙasa malam idan kuka bi Allah kuka yi imani za ku samu albarka arziki ta yadda ba ku tsammani arzikin sama arzikin ƙasa idan kuma ku fandare ubangiji to ruwan ma sai gagara zuwa idan kuma ma ya zo din to ba za ku same shi da albarka ba sai ya saukar da ruwan ya yi taɓarna ya cire albarkarsa kuma saboda ba ku yi taƙawa ba irin wannan wa'azi da ake yi da ake gaya mutane ba ana gaya mana tarihin waɗancan mutane ba ne su sun riga sun shuɗe mu kuma mu saki kafa a'a mu ma ya kamata mu dau izina dan da mu ake tunda qur'anin namu ne yawa walakin kazzabu Allah ya ce sai dai suka ƙaryata suka ƙaryata annabawan Allah suka ƙaryata shari'ar Allah suka ƙaryata gaskiya fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa min al-a'malil khabisa daga munanan ayyuka ashe wannan yana nuna mana fanɗarewa Ubangiji, ƙin yin takawa da ƙin yin imani, wannan yakan sa Allah ya fushi da mutane kuma ya kama su da azaba ta inda ba su sani ba, ga ta dai azaba kan muna cikinta dare da rana, ko ba haka bane ba, yawwa dare da rana ana cikin tashin hankali, babu nutsuwa, ba kwanciyar hankali, ba abinci wadatacce, ba ruwan sha mai kyau, ba asibiti, ba magani, ba gado a asibiti ba makarantu wadatattu ko ba ka bane ba in an samu ma sai na kuɗi na kuɗin ma ga sunan ka gama jami ka gama sakandare shiga jami'a zama maka tashin hankali wai sai kai wani abu wai shi jam sai kai jam ka zo kai ta yi sau biyar sau shida sau bakwai baka ci ba idan ka zo kai din ma kafin ka shiga jami'a su ma sun kafa wani gate wai suna da wani abu wai shi fasiyomi ko fasiyutmi sai ka je ka da zaman jarabawa jarabawa kan jarabawa daga duniya kafin ka je lahira eh na'am eh in ka ci din ma kuma ba lalle bane ka samu admission din kana ta kama kafa kana so a baka idan ka in ka ci din an dauke ka ma kai wata biyu wata uku sai a ce jarabawa jarabawa jarabawa ka da ƙara semester sai a ce jarabawa jarabawa jarabawa exam exam exam shekara ɗaya haka shekara biyu haka kullun rayuwar ka jarabawa to a duniya ma an taimaka jarabawa kana tsammanin ka je kiyama Allah bai zai ma jarabawa ba bai zai ma ba wallahi zai ma wallahi zai ma yan kasuwa gashi nan ba ba ciniki suna ta cin jarinsu manyan masu kuɗi sun zama dillalai turawan da ake zuwa ƙasashensu a je a siyo kaya da ɗan rahusa a zuwa ɗan ƙara wani abu a samu arziki su ma sun gane sun buɗe hanya daga can suke zuwa su buɗe shagunansu a nan su kama gidaje su buɗe shagunansu da kai da su ma Allah haraji ɗaya za ku biya ba bambanci shikenan yan China da kuke zuwa kuna siyo kaya a China su ma yanzu suna da shagunansu tana shiga kasuwa za ga shagon dan China shi ma yana yanka atamfa shi ma yana yanka yadi dan tsabar mugunta saboda karka je ka sayo ka samu wani abu saboda baka da gwamnatin da take tsaya ta kula da hakkinka na dan kasa wanda bai kamata a ce an yi haka ba ya kamata a ba yan kasa su ma dama su sayo kayan nan su sayo yan uwansu sun kera a can kamfanonin nasu ne mun kashe kuɗin jirgi mun je mun sayo a can mun kashe kuɗin hotel mun sai abinci a can sun ɗora mana haraji a ƙasarsu ko ba ka bane ba mun yi oda mun taho da shi mun yi kiliyarin mun shigo da shi ƙasa mun zo mun ɗan yanka dila ko mun zo mun baza kaya kuma su ma sun daɗa zuwa sun kawo sun daɗa bazawa mu sayo kaya da tsada a can su je su yiwo irin wannan kayan su shigo da shi su zo su karyar da shi mu ko mu zo mu kare shi yasa da yawa yawan yan kasuwan mu suka kare duk shi ma nan ku ɗauke shi wallahi cikin bala'i cikin bala'i cikin bala'i yawa yawan kasashe da Allah ya musu wadata sababbin motoci suke hawa sabuwa kar a leda wanda daga kamfani amma mu ko yanzu sai an gama hawanta shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara goma a wata ƙasa sun gama hawa an yi gwanjansu shine wai wai za a kawo mana wasu wai tourist sai a zo mana su mutum ya je ya sayo tsohuwar motar da wani ya hauta sai a zo ana marar murna kai wani ya siyo sabuwar mota amma fa wani ya shekara bakwai yana hawanta amma je ga inda ake hawa sababbin motoci je ka america gani je ka ingila je ka saudiya gani je ka kuwait je ka kaza kasashe da yawa an ci gaba wala hannan irin sudan ma hannan irin masar ma hannan sabuwa gal a leda za ka je ka sayi ta ba mu da kuɗin ne muna da kuɗin za mu iya saya to amma babu tsari to duk wannan ka ɗauke cikin mai masifa akwai kasashen da ba a kai musu gwanjo amma da ni da kai yanzu da yawa yawan akwai gwanjo kayan da arna suka sa a waje arni ya saka wando shekara takwas wallahi tallahi malam ya je tukuikuyo shi a kawo a zo a baka shi ko ya saka riga shekara bakwai shekara takwas a je a ɗauko ta a kawo maka sai sun gama sawa kai kuma a kawo maka ka zo ka sa wandonka na wani ne rigarka ta wani ne saboda kai a ƙasar ka ba a iya kawo maka yadi mai quality wanda zaka shekara bakwai kana sawa ka tura ka taba ganin an yi gwanjan kayan Najeriya wai mun gama sa wannan shaddodin namu wannan shaddodin da muke sa da yadi a yi gwanjan sa a tura mutanen Kamaru ka taba gani saboda kayan ma da kuke sawa ma ba su da quality kafin ka gama shekara ɗaya ma ta fashe kayan da ke sawa duk inda ka ci tuwo ka ƙoshi kana zama sai ka ji fas ya fashe saboda ba quality yake kama ba ya kamata kula da wannan takalmi ka taba ga dan Najeriya ya sa takalmi ya gaje da sawa wayan dauka akai wa yan Niger sa amma nawa nawa za a kawo mana takalma anan wanda mutanen waje sun sa a kawo mana anan mu yi wawa har da ni da kumewa azumma mu wawashe su gireji har ma ta kai ga yanzu takalmi da ake kawo kwatano kwatano din sun fi sababbin to wai me yasa in auduga ne muna da ita suna da ita in ruwa ne muna da shi suna da shi to me yasa saboda su komi nasu high quality ake akwai wani ɗalibi na yanzu haka yana ingila yana karatu ya ce wallahi malam jami'ar da nake karatu akwai ginin da muke karatu ajin da muke karatu yau ajin nan ginin da lubas glasses din na ajin shekara ɗari biyar ya ce akwai mai shekara dubu ya ce yanzu ina a gabanmu ana, ana gina wasu azuwa da wasu hostels a yanda aka rubuta ginin ba zai expire ba sai bayan shekara ɗari biyar za a ci gaba da moriyarsa shekara ɗari biyar gilasi su ba wannan irin gilasi na wanda ya ce Allah shekara ɗari biyar ga sunan tun shekara ɗari biyar saboda maintenance suna da very good maintenance akwai maintenance akwai kula sannan kuma high quality su duk abin da za su yi bature in zai abu a ƙasarsa high quality zai idan zai yi takalmi baya yin jigari-jigari mai kwari yake yanzu ko yadi ne a ɗauko maka yadin da aka, aka sa 'yan kasuwan suka yi shi daga china da wanda aka yi shi daga masar ɗan masar ka ga auduga lafiyayyar auduga sassanyar auduga mai kwari saboda na ƙasarsu ne mai kyau suke ko kaya ne aka ce ma a saudiya aka yi shi za ga kwalitinsa high quality ne amma mu yanzu wani kaya ne za a ce ɗan najeriya high quality sai dai manja ko man gyaɗa ko shi ɗin ma yaya shi ma ba high quality ko to duk wannan malam ku sanya shi a cikin a cikin bala'i da addarra da cutuwa da muke ciki wanda ya kamata mu rinka tunani mu sa shi a cikin lissafi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ga rashin kwanciyar hankali ana ta mutuwa dan adam bai da kima kwata kwata da dai dan adam yana da daraja amma yanzu bai da shi ran ran kowa ma ba wani abu bane to ba wanda ba a nema yanzu nan kai da kake nan wallahi ka ji na maka rantsuwa wallahi gwamna ya fi ka tsoro Allah kai yanzu da kake nan kaga kai baka da dan sandan da zai kare ka kofar gidanka ma ba ta da kwari ko na abu amma wallahi gwamna ɗaya daga cikin gwamnonin arewa wallahi ya fi ka jin tsoro yana cikin firgici duk inda zai je ya duba can ya duba can to ina zaman lafiya ina daɗi ko ciyaman ne na local government wallahi bai sai zo ya zauna wuri haka kawai ba yana jin tsoron ya ayadi to jama'a ina kwanci hankali a ina nutsuwa kowa yana cikin firgici to sai mu sake tunani sakin ubangiji da muka yi sai ya sake mu nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah Allah ya basu sai mai kuma malam
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
أفأمن أهل القرى ينظمت أنا القرية الذين كفروا وكذبوا أن سكي كافر تشكي قرية آيوين الله yana nufin mutanen makka da waɗanda suke kewayensu yan sun amintu an yi a tiyahun ba suna azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare wahum na'imuna suna bacci kamar ka ce yanzu ba ku sani ba cewa kun karyata ubangiji cikin dare kuna bacci malam ba ku farga ba sai dai ku ji rugugugugugugugugu Allah ya saukar da azaba da bala'i ba kwa jin tsoron faruwar wannan sai ce mi أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أوأمن أهل القرى أكراء المتان هجاز دشام أو أمين أهل القرى بسكون الواو ميمكون أو أمين sauran malamai makaranta ƙura'u suka karanta awa amina amma wannan kira'a ta mutanen hijaz da sham au amina ahlul qura kenan kaga duk cikatan zancen ne an ya a tiyahun ba a suna ko sun amintu ne kuna da wani aminci cewa ba a suna azabar mu ta zo musu duhan da rana abin da ake nufi da duha a larabci shine sadrun nahar tsakiyar rana wa waqtun bisati shams da lokacin da rana ta baje ta bude wahum yal'abun alhalin suna wasa sun rabkana sahuna lahuna suna cikin rafkanuwa suna ainihin wato wato wato cikin gafala ba su faɗaka ba Allah zai iya zuwa ya sako muku azaba wallahi malam kun rafkana kun manta kuna wasu harkokin ku kawai sai ku ga azaba ta sako wannan duka wato wani wata danja ne ubangiji yake nuna mana idan ba mu bi shi ba fa za mu iya ganin bala'i ya zo mana ba mu tsammani ba kamar da yanzu abin da muke ciki ai dan misalai ne ba wanda ya san yaya kasar nan da za ta kasance shekara goma da suka wuce ba wanda ya tsammanin za mu kasance halin da muke ciki to ai muna rafkana ne ba mu farga ba sai abin ya zo mana ko ba haka ba to sai mai kuma أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Allah ce afa aminu makar Allah yanzu ahlul qura wannan jama'a da ake magana a kansu sun amintu ne da makarin ubangiji me makaru wato jinkirin da Allah ubangiji yake yi wa mutane istidraj ya zuba musu ido ya kyale su ya basu a cikin ni'ima sai su ga kaman akan daidai suke kuna tsammanin dan Allah ya bar ku shiru bai dan girgiza ku ba bai taba ku ba kun amintu ne da wannan makaru na ubangiji fala ya amanu makar Allah illa alqaumul khasirun to fa ba waɗanda suke amintuwa da makarun ubangiji makarun nan na gaya muku shine jinkirtawa da Allah zai yi kamar ya kyale ku kamar sai mutum ya ji kamar a daidai yake yi ta barna a bashi kuɗi yayi ta zina a bashi mulki yayi ta luwaɗi yayi ta zalunci a ta bashi mulki yana ganin kamar shi ai yana da dama ya samu wani matsayi ne ko akan daidai wannan makarin ubangiji kenan fala ya amanu makar Allah ba wanda yake amintuwa da makarin ubangiji yaki maimaidin ubangiji istidrajin ubangiji riƙon talala na ubangiji illa alqaumul khasiruna sai dai mutanen da suke waɗanda sun yi hasara kenan kullum idan kana cikin ni'ima to ka rinka tsorita ka ce wata ran fa a iya ɗauke ni'iman nan yanzu ba kana da kuɗi ba kana hawa mota mai tsada kana sanya rigunan da kaga dama ko ake harka da ku a gari ku ne kuke ja to ka rinka tunawa wataƙila wata ran za a janye wani abun wallahi ka neme shi ka rasa dubu ya kai da sun yi amma yanzu wallahi babu su akwai waɗanda wallahi sun yi arzikin sun yi dukiyar da kaya kaya kuɗi kuɗi kuɗi ba a cewa komai amma wallahi yanzu suna cin albarkacin yaran su ne na kasuwa sai dai yaronsa na kasuwa shekara talatin da ya wuce ya zo gaishe shi kama ya buhun shinkafa ce na gode amma wallahi ba da hanyar buhun shinkafa na taba ba ku labari akwai wani babban mutum da ya zo same ni a garin nan ya ce malam an yi lokacin da wallahi tallahi kuɗi wallahi abuhu nake kai kuɗi banki malam abuhu kuɗi na sun fi karfin in sa su a jaka abuhu abut kai ya ce wallahi malam kuɗi na sai dai motar banki ta zo ta ɗauke ta a kasuwa saboda ba zai yi in ɗauka a motata ba motar bankin da 'yan sanda da sojoji da komai ake zuwa ɗeba kuɗi a je a ta irge ya ce kwana ake ana irga kuɗi na ya ce amma wallahi yau malam gani nan ina maka magana wallahi rigar da zan saka wallahi tallahi sai dai albarkacin ƴaƴana da suke aiki a wuri kaza wuri kaza su dinka su kamu ya ce wallahi ba da shi malam ya ce ba abin da ya saura mu yanzu a duniya illa gida guda ɗaya da nake zaune wannan gida ɗayan ma nayi nayi zan sayar da shi in dan nemi abin da zan ci ƴaƴana ne suka hana ni sai da shi na ce Allahu akbar yace wallahi mala a garin nan ba wata motar da wai wani zai hauta dan kasuwa ne wai in ji nauyin zan hauta wallahi yace amma yanzu babu kuma in ka tambaye ni ta ina dukiyar nan ina ta tafi gobara aka konewa suka yi dan fashe ne ba daya mai abun ne ya zare kayan shi haka mai mulki da yake rawar kai saboda Allah ya bashi mulki haka mai mulki da yake zalunci saboda Allah ya bashi mulki haka mai sarauta saboda rawanin da yake kansa da kujerar da yake hawa yake juyawa da algeta da ake masa da duk abin da ake masa wallahi tallahi wata ran babu kai ko mutuwa ko tsufa ko kuma ma a sauke ka shi a ɗin local government ɗinka sai haɗa baki da gwamnan ka a cire ka nawa nawa ne an samu ake samu a cire mutum sarakuna nawa an cire su suna nan a daure so ya kamata mutane su rinka sanin cewa rayuwa ba ta da tabbas ba ta da garanti wallahi tallahi nake ga mu to na keke ma ba kyale shi ba ballantana mai yin aikin banza ko musamman ma misalin a ce irin mulki ko sarauta ko abu da siyasa wani sai ya zo Allah ya cire ka kawai ya zo ya cire ka ya canja ka kuna kore ka a je a rufe ka a wani wuri kana jin cewa kai kai ne wani shugaban makaranta ne shugaban jami'a ne shugaban kwaliji ne shugaban unguwa ne shugaban menene wallahi wata ran ba kai bane dan kujerar da ba kai bane to makarin ubangiji ba wanda yake sakin jiki da shi in ba wanda yake hasararre ba Allah ya kiyaye sai ya ce mai kuma أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين أكراء القتادة يعقوب أولم نهدي ما يكون يهدي binnuni kenan ala ta'zim wato Allah yake yanzu ba mu bayyana ba ba mu shiryar ba lillazina yarisuna al-ardha min ba'di aliha ga waɗanda suke gadan ƙasa bayan ma'abuta wannan ƙasa bayan mun halakar da wasu ba muna kawo wasu ba yanzu ba an ta baku labarin annaba ba a halakar da mutanen can sai a kawo waɗannan mutanen a halakar da su sannan a kawo wasu shine yace yanzu waɗanda suke gadan ƙasa bayan mun halakar da ita ga ma'abutanta da suka gabace su yanzu ba mu bayyana musu ba ba mu shiryar da su ba Allah na sha'u asabnahum bi zunubihim su ma din da mun ga dama da zamu kama su akadnahum wa aqabnahum zamu kama su mai musu uquwa bi zunubihim da ainihin wato zunubin su wa natba wa ala qulubihim mu ainihin wato rufe zukatan su natba nakhtim jimkewa da rufewa zukatan nasu ma mu rufe fala yasma fahum la yasma'una ba za su ji komai ba ba za su ji imani ba kuma ba za su karbi wa'azi ba ba za mu iya bane ba ya Allah zaka iya to sai ce me kuma a wata ayar awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruna min alquruni yamshuna fi masakinihim cikin suratul sajda yanzu mutane ba su gani ba cewa nawa nawa ne muka halakar alƙaryoyin da suka gabace su nawa nawa muka halakar yanzu ku kafin ku ba an halakar da wasu ba yanzu wannan bai zama wa'azi gare ku ba ina mutane annabi ludu ina mutane annabi shu'aibu satin da wuce da aka muku suna ina ina mutanen annabi salihu suna ina ina su fir'auna awalam yadi lam kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim muka halakar da alkaryoyi malam jama'a jama'a suna tafiya a garurukansu a gidajensu muka sauka musu da bala'i muka halakar da su kai inna fi zalika la ayatin afala yasma'un Allah ce lalle waɗannan ayoyi ne yanzu mutane ba sa ji wannan wa'azi da ake da gargadi ba a ji ya jama'a ba ku wa'aztuwa sai ce تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Allah ya ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha ai wancaninka ita ce alƙarya da muke baka labari anan ana nufin wato alƙaryoyi waɗancan labarin da muke gaya ma ga alƙaryoyi da suka gabata irin alƙaryar mutanen annabi nuhu da mutanen samudawa da adawa da mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aibu na qussu alayka min anba'iha muke baka labari ko muke baka kissa na labaran waɗannan mutane akhbaruha lima fiha min al-i'tibar mun baka labarin annabi nuhu dan ku dauki wa'azi da kai da al'umman ka ya muhammad haka muka baku na annabi shu'aibu sallallahu alaihi wasallama haka muka baku na annabi salihu haka muka baku na annabi hudu haka muka ga muka isa annabi ibrahim da mutanensa ba wai dan wani abu ba dan ku dauki wa'azi نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات waɗannan alƙaryoyi da waɗannan jama'u jama'a da ta gabata haƙiƙa manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu bil ayatil mu'jizati wal ajaibi da ayoyi da mu'jiza da abubuwan ban mamaki amma ina fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu basu kasance sun yi imani ba saboda abin da suka karyata kafin zuwan wannan annabi ko kuma kafin wannan alƙarya din din an samu waɗanda suka karyata gaskiya su ma suka zo suka daɗa karyata gaskiya fama kanu li yu'minu ba'da ru'yatil mu'jizati basu yi imani ba bayan sun ga mu'jizozi basu yi imani ba bayan sun ga abin mamaki ba su yi imani ba duk abin da Allah ya nuna musu su yi imani suka taurare kuma ɗin idan ba ku yi imani da Allah ba ba ku yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ba to ba ku da bambanci da waɗannan kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin Allah ya ce kamar haka Allah ubangiji tabaraka ta'ala yake rufewa zukatan waɗanda suke kafirai shine yatba Allahu ala ulubil kafirin kamar yadda aka jimke aka rufe zukatan al'umamul khaliya al'ummomin da suka gabata aka halakar da su wallahi kuma kamar haka din Allah yake rufe dukkan zuciyar wani kafiri wanda yake ya karyata abin da Allah ya zo da shi wanda yake ya karyata abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mai kuma وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين suke ba su da alkawari sai ƙarya kamar yadda Allah faɗa a cikin wata ayar wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu mi'shara ma atainahum fakazzabu rusuli Allah ce fa kaifa kana nakir a cikin surah saba wa laqad kazzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir ƙaryatawa ƙaryatawa sai su ta ƙaryatawa a turo musu gaskiya su ta ƙaryatawa wa ma wajadna li aktharihim min ahadin Allah ya ce da yawa yawan su bamu same su da alkawari ba ba su da cika alkawari annabin su zai ce ku yi kaza ku yi kaza kun yi alkawari amma ba za su cika ba kuma mun yi alkawari da dukkan dan adam tun daga tsatson annabi adamu alaihi salatu wassalam cewa dan adam kayi alkawari zaka bauta min ya ubangiji mana Allah ya ce ya dan adam zaka bauta min dan adam ya ce eh amma ina wa ma wajadna li aktharihim min ahadin da yawa yawan mutane ba su da cika alkawari kuma Allah ya yi gaskiya mana alkawari tsakaninmu da Allah ba mu cika ba to ya za mu cika alkawari tsakaninmu da yan adam ai shi sa alkawari ya zama yake wahala yanzu Allah ce wa in wajadna aksarahum lafasiqin ai da yawa yawan su wallahi mun same su fasikai ne kalmar wa in wajadna ai ma wajadna aksarahum illa fasiqina da yawa yawan su ba mu same su ba face fasikai naqidina lil ahdi masu warware alkawari wannan ayat tana nuna mana hadarin warware alkawari kuma Allah yana nuna mana cewa ya face a rike alkawarinsa amma ba a rike alkawarin ba an kuma saba masa sai ya ce ne ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين bayan Allah ya kawo kisa annabi Shu'aibu sai dan dakata yayi tai mana wa'azi ko akai ta wa'azi akai ta wa'azi to kuma yanzu Allah ya sake dawo da mu kuma gogormaya annabi Musa da shi da mutanansa Allah yake cewa summa ba'athna min ba'dihim Musa bayan bayan waɗannan al'umma mutanen Adamu Nuhu mutanen Samudawa da Adawa ko ba haka bane ba duk waɗannan su mutanen annabi Shu'aibu bayan sun shuɗe to sai kuma yanzu muka turo musu mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ana ta gangarawa ana ta gangarawa za a zo Isa sannan kuma za a zo kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu kenan mu ma thumma ba'athna min ba'din Musa bi ayatina sannan bayan nan muka turo musu annabi Musa da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'ihi mun tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna da shi da manya-manyan mutanensa. Yau jama'a gwagwarmaya za a fara bugawa ne da Musa da Fir'auna. Allah ya aiki Musa ya ce tafi gurin Fir'auna, duba kafirci irin na Fir'auna. Allah ce Musa tafi zuwa ga Fir'auna da shi da mutanensa. Amma ina fazalamu biha suka yi zalunci, suka ƙaryata annabi Musa. ba su yadda da shi ba fazalamu biha anan ana nufin fajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فرعون يا سم موسى دق الله يكي أما ملكي da son sarauta ya ga cewa ba zai iya cire hulawa annabi Musa ba shi yasa aka ta buga abin da aka ta bugawa amma ya san akwai Allah yana suka yi zalunci kukule ya ce fir'auna wa mala me mala manya-manyan mutane da suke tare da shi saboda su ya kamata a ce an fara isan musu da sakon Allah in manyan gari in suka karbi da'awa suka karbi sunna suka karbi tauhidi to ba ku da matsala amma in ba su karba ba to akwai mushkila akwai mushkila akwai matsala Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin duba kaga karshen al'amarin waɗanda suke mabarnata duba kaga yaya muka yi da su kai wani abu sai Allah bai ma ba mu labarin me ya faru din ba har ma ya ce ka duba su ma'ana garanti Allah zai halakar da su mu je Allah ramma وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين to ga nan Musa a fada Fir'auna yau wa qala Musa Musa yace yayin da ya shiga wajen Fir'auna yayin da ya shiga wajen Fir'auna yace ya Fir'aun ya Fir'aun fir'aunan fa sunan mai mulkin wannan zamani ne kamar ya ce ya president an gane ko amma amma ba sunansa fir'auna ba ramsis ake ce da shi amma sunan mulkin shi an gane ko yawa sunan fir'auna ramsis ya fir'aun karfa wani ya je sa dan safa yace ya fir'aun kaga da sunan mulki ya kira shi da girmamawa kaga wannan yana nuna mai wa'azi idan ya je fada ya kamata ya girmama ko dunkule ranka ya duk ko ba ka bane ba yawwa a girmama su shi ya mai girma gwamna ya mai girma ciyama ya shugaban kasa ga kwata-kwata mai duka mai dukan najeriya fa kawai yawwa ba ko ina da ko ina ba inni rasulun min rabbil alamin ni in ji Musa ni dan aike ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai wata guduma ce fa yayi duka da ita saboda shi wanda ake masa magana nan yanzu fa shi shi ya gaya wa mutanen su fa shine Allah yace shine rabbul alamin ai ai kafin Musa ya zo da mun tuntuni ya ga mutanen sa fa yace ana rabbukumul a'la ya gaya jama'a sai ya ce ba ku da wani Allah sama da ni ne babban Allah to yau Musa kuma ya ce ya fir'auna ni kuma dan sako ne daga wurin ubangiji ubangijin talikai na jika bari mu ji me yace
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين موسى فروازي كان يتي حقيق ala Allah a ƙula alallahi illal haq ya ce ya dace gare ni ni kada na faɗi wata magana akan Ubangiji in ba gaskiya ba kamar yanzu Hausa ka ce bai dace ba gare ni ni a matsayina na manzo in zo nan in gaya maka wata magana akan Ubangiji kuma magana nan ba ta gaskiya ba idan baka gane ba so yake ce da fir'auna ni fa magana da nake gaya maka gaskiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce wannan ala din tana nufin ba ne kamar yadda huruful jar yanubu ba'dha ba'd laraba suka ce ramaitu bil qausi kuma suna cewa ramaitu ala al qausi ko ba ka bane duk ɗaya ne ko ka ce ji'itu ala hasana ko kuma ka ce ji'itu bihalin hasana ko bi hasana duk ana iya faɗa kamar yadda ya zo a wata ƙira'a ta wato ubai da imam al'amash Allah ya ƙula alallahi illa alhaƙo qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haƙiƙa ya kai fir'auna da kai da 'yan fadanka manyan gari na zo muku da hujjoji ko kuma bayyana hujja bayyananniya daga ubangijinku kaga ya dada ya dada ya dada musu wani wazi daga ubangijinku kenan kaga bai fito directly yace kai ba Allah bane na farko ya ce masa na zo daga ubangijin talikai ubangijin kowa har da kai ɗaya kenan sannan kuma na zo muku da hujja bayyananniya daga ubangijin ku ubangijin ku da kai da waɗannan da kuke zaune kuke cewa kai Allah ne su yan fadarka ne to Allahnku na gaskiya shi ya turo ni fa'arsil ma iya bani Isra'ila ka sake banu Isra'ila ka sake musu mara da kake azabtar da su khallihim yarji'una ila al-ardi al-muqaddasa kyale su su koma zuwa baitul maqdis ardi al-muqaddasa wato abin da ya faru anan Musa ya gaya wa Fir'auna wannan shine wato Fir'auna mugun mutum ne malam an ce banu Isra'ilan nan malam azabtar da su yake yi duka duka wasu ya sa su tono haka kawai sai ce a mai tono daga nan zuwa wudil tono kawai me zai da shi ba abin da zai yi misali wasu kuma ya ce su yi ta tara ƙasa kurin ƙasa za a yi ta tara masa a yi ta tudu tudu kamar irin tudun da alaɗin nan ko sama da haka a yi ta tara mai ƙasa wasu ya ce ku je ku ta ɗebo ruwa kuna zubawa ƙasa tana sha kurin ku ta ɗiban ruwa kuna zuba durub min al'azab ya akhi azaba kala kala wasu dakon ƙasa kawai sai ta cewa ku ta ɗiban ƙasa kuna kawo guri ba abin da zai sai annabi Musa ya ce ka saki banu Isra'ila ka sake musu mara ka kyale su Allah ne ya turo ni a nan gurin yana daga cikin uslubin da'awa idan mai wa'azi ya zo yi wa manyan mutane wa'azi to lalle ne ya tuna da zaluncin da manya suke yi wa na ƙasa kuma ya isar masa da saƙon Allah cewar cutar da bayan Allah ƙuntata musu rashin sake musu mara wannan zalunci ne Allah bai yarda da shi ba kaga anan gurin ya isar da gaskiya da saƙon Allah ya zuwa ga wannan shugaba sannan kuma zai samu mabiya daga su waɗanda ake azabtarwa za su ga ga wani nan ya zo ya neman musu yanci za su goyi bayansa ina fatan kuna fahimta yawwa sai ce to ka sallame su ka sake su ka kyale su kafin fatukun ne zo ya fara sauran gwagwarmaya to bari mu ji abin da annabi abin da shi fir'auna ya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ko ya yadda ko bai yadda ba
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين kafin nan ce masa yayi qala in kunta ji'ita bi aya sai shi fir'auna ya ce da annabi Musa in har ka zo da wata mu'jiza ko wata aya da za ta nuna mun kai annabi ne ko manzo daga Allah fa'ati bi haka kawo ta ba zai yi ka zo kai mun wazi haka kawai ka ce wai in daina kaza ba a zo mun da wata alama da za ta nuna mun kai din daga Allah kake in kunta mina sadiki nan cikin masu gaskiya kake annabi Musa bai yi wani ɓata lokaci ba ashe dama yana da sandarsa za mu zo mu yi magana akan sandar annabi Musa mu'ujiza da take da ita wannan sanda sanda dai da ka sani ana riƙewa Allah ya ba wa Musa sanda ashe ko sandan nan tana aiki ai kwarai da gaske za ku ji aikin sandan nan gaba yana riƙe da 'yan sandansa a fadar fir'auna fir'auna ya ɗauka cewa wasa ne kawai annabi musa fa alqa asahu sai ya saki wannan sanda ya jefa ta fa idan hiya thawbanun mubin sai ga katon kumurci maciji maciyin maza mai tsara mubinun mabayyani ya bayyana aka ce azzakarul azimu min alhayyati kumurcin maciji namiji baƙiƙirin har sanko-sanko yake da shi saboda tsabar kato ne shi a wata ayar cewa wa alqi asad falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib shi kansa Musa fa a wata ayar aka ce da ya saki sandar da ya ga macijin sai ya danna da gudu ko ba ka bane ba ya ruga da gudu kai wani abu sai Allah malam bai dawo ba bai waiwaye ba Allah ya ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun da ya saki wannan sandar sai ga maciji ya bayyana ƙarara ya fito fili Abdullahi dan Abbas ke cewa da Imam Suddi lokacin da Abdullahi da lokacin da nan Musa ya saki wannan sanda ta zama maciji ƙato macijin malam har gashi ne da shi aka kai ba kyau kaga maciji da gashi to har gashi ne da shi ya buɗe bakinsa fau haka zai cafke fir'auna kuma ya miƙe macijin ya miƙe ji Allah na bas ya miƙe gaba ɗaya sai ya tsaya akan jelarsa Tab. ba daɗin gani ko ya fuskanci fir'auna kamar zai cinye fir'auna to me ya faru bayan nan malam yanzu dai ga maciji ya bayyana ko to akwai wata mu'jizar
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين yana zaro hannunsa daga cikin rigarsa ko daga cikin mayafinsa sai ga hannun yayi haske bayda haske tas yana walƙiya linnazirina ga dukkan masu iya gani ko masu kallo bayda la shu'a hasken hasken hannun nasa hannun kawai da yayi haka da shi kawai sai haska wurin gaba daya idan baka gane ba aka ce hasken hannun annan musan ya fi hasken rana a haska abinda ka san in haske ya haske koda da rana in haska shi ka hasken amma in haske bai da ƙarfi in an haska shi to rana tana disa shi ba za ga hasken ba amma in yana da ƙarfi to ko da rana ne ka haska wallahi sai ka ga hasken to anan Musa kawai bayan ya saki macijin yana zaro hannunsa sai kawai sai haske fada fir'aunan gabaki daya sai ya daɗa me da hannun sai duhu wuri ya koma yadda yake fir'auna ya fara kaɗa kai to bari ka ji me ya faru
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم sun ga abin da ba su sani ba su waɗannan kafin ma shi fir'auna ya yi magana sai 'yan fadansa manyan nan suka ce tab inna hadha la sahirun alim lalle wannan matsafi ne kuma a- a a masu tsafin ma malami ne me kun ce kai mun yi imani mun yadda lalle daga Allah kake sai suka ce lalle wannan mutumin matsafi ne babban matsafi kuwa la sahirun alim ka duba tsiya malam irin ta kafiri malam wai wannan abin da ya yi macijin da ya fitar tsafi ne wannan hannun ma da ya fitar tsafi ne ba su yadda cewa dai daga Allah ba ne ba to sai me faru يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون sai suka ma fara neman audience suka fara neman masu taimaka musu majiya makal yan kallo da jama'ar fada sai aka fara so a hada annabi Musa da mutanen gari wannan mutumin matsafi ne yuridu an yukhrijakum min ardikum ya zo wannan wuri ne dan ya fitar da ku daga garinku na Masar wannan abun a Masar ya faru Masar fama za ta amurun to me abin shawara haka za mu zuba ido mu kyale shi ya zo ya kwace mana mulkin mu ya kwace mana sarautar mu su wannan fa 'yan fadin suke faɗa la ilaha illallah to me za a yi
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين
qalu sai su wannan mala'u din dai suka ce arje kalmar arje ana nufin wato a jinkirtar da shi ko a kore shi ko a matsar da shi ko a kautar da shi shine arje kai ana iya fassara shi ma da a tsare shi a daure shi akhirhu ihbishu suna ba wa fir'auna shawara wannan mutumin a daure shi wannan mutumin a kama shi wa akhahu da shi da dan uwansa annabi haruna alayhi salatu wassalam wa arsil fil madaini hashirin ka aika ya kai fir'auna ka tura cikin garuruka shine al madain ƙauyukan da suke gefe-gefen masar duk a je a turo a yi maka gayyar mutane a nemo maka manya-manyan matsafa su zo su buga da wannan mutumin in dai juninsa tsafi ne a je a yi maka gayya a kawo maka matsafan da za su buge shi to a wannan madayin din akwai matsafa waɗannan garuruka din suka ce idan musa ya ya ci galaba akan waɗannan manya-manyan matsafa da za a kawo to shikenan mu mun yadda za mu yi imani da Musa za mu bi shi idan kuma muka yi rinjaye akan Musa to lalle mun san cewa Musa matsafi ne kuma ba za mu bi Musa ba kuma za mu ɗau mataki a kansa ka je ka tura a kira waɗannan matsafa me ya faru يأتوك بكل ساحر عليم za su zo maka da dukkan wani matsafi mai ilimi kai ma fir'auna ai kana da su irin wannan annabi Musa da makamancinsa ai duk kana da su a kira su wai su a nan gurin a wannan lokacin wanda yake da ilimin tsafi alim ake ce da shi malami ya tuka bi kulli sahirin alim a kirar hamza wal kisa'i ya tuka bi kulli saharin kamar yadda ya zo a cikin wata aya din da nan da suratu yunus duk ya karanta da saharin alim as-sahir matsafi mai ilimin tsafi to shikenan malamai suke cewa kamar da Abdullahi Abbas ya faɗa Fir'auna yayin da ya ga mulkin Ubangiji akan sandar Annabi Musa sai ya ce fa muna so mu sanar da ku ya jama'ar gari mu fa ba a yi sa'irin jayi akan mu ba sam ba wanda ya sayi rinjaye a kanmu ya ce aje a nemo mana manya-manyan matsafa mu ma irin namu ɗin a wata riwayar fir'auna ma cewa in ma babu matsafan a nemo matsafa a nemo mana yara ƙanana matasa a tara su a fada ta ni zan sa a koya musu tsafi don su zo su buga da wannan mutumin kaji fa in ma ba matsafan a nemo masa yara zai sa a musu training ɗin tsafi su zo su a koya musu tsafi a fadar fir'auna tsafi mai rijista kenan jama'a na so ku ji tsafi tsafi don ku ji ina asalin tsafi yake ba abun kirki ba ne yau gashi ana magana tsafi a fadar fir'auna abin tausayi abin bakin ciki yau gashi a cikin wannan al'umma akwai matsafa wani yanzu limami ne a unguwarsu amma matsafi ne limami ne a unguwarku shi yake sallagawa amma mugun matsafi ne boka ne matsafi dan duba dan bugun ƙasa to kaji inda tsafi yake in abin kirki ne wai ana cewa yau ai bai zai yi ba rayuwar ai sai da tsafi haka ba suke faɗa sai da tsafi to Allah kiyaye mu ya kira ya sa aka koya musu tsafi sosai a nan musa ne yana yana tawazi aka yi alkawari aka ce a zo da musa a zo da wannan yara matsafa a zo da malaminsu fir'auna ya ce yaya aka yi malamin ya ce ai na koya musu tsafin da a duniya ba wanda ya sai buga da su ka san damu an je gaban masu mulkin nan cika baki yake ya ce in dai amma shi malamin nasu yana da dabara mugun dungu ne da shi ya ce a duk duniya ba wanda ya isa ya ja da waɗannan yaran sai dai in wani al'amari ne kuma daga sama wallahi malai illa idan kana auren minas sama to Allah ya kiyaye fir'auna ya ce aje a nemo mai duk wani matsafi to yanzu an tafi an tattaro akwai kisar mai kyau wadatacciya yalwatacciya a cikin suratu daha eh na'am bari mu dan sha nan din mu ji inda lokaci mu shiga daha din ko zuwa wani sati ma malamai sun yi sabani sun mutane nawa kawo matsafan nan wanda fir'auna ya ce aka guda nawa ne wasu malamai suka ce mutum saba'in da biyu saba'in da biyu a kan mutum ɗaya annabi isa alaihi salatu wasalam to ai saba'in da biyu ma kaɗan ne ai akwai waɗanda suka ce ma mutum dubu goma sha biyu ya sa kawo da tsabar hauka haka annabi musa shi shi kare wasu sun ce mutum dubu talatin da wani abu ne kamar yadda imam suddi ya faɗa imam ikirma ya ce mutum dubu saba'in wasu sun ce dubu tamanin kamar yadda muhammad ibn al-munkadir ya faɗa an ce shugaban matsafan sunansa shamun wasu kuma suka ce kamar yadda ibn jurayj ya ce shugaban matsafan sunansa yohanna to duka wannan dai ba qur'ani ne ba da labari ba labarai ne dai kawai na masu malamai masu kawowa to yanzu malam an gayyato matsafa me ya faru
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين inda aiki ne daman ba na Allah ba aikin kuɗi ne matsafan suna zuwa matsafan fir'auna kenan suka haɗu abinda suka fara gaya fir'auna suka ce ya fir'auna idan muka yi nasara muka yi galaba muna da kuɗi ne akwai lada ko kware aikin banza za mu yi a to dan ba aikin Allah bane malam sa zo su yi wahala ne su bige annabi Musa guda ba kuɗi akwai sakayya ne dan sani su dingushe ko su yi da gaske inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin akwai ju'lan akwai malan in muka zamanto masu rinjaye تسمي تسيتمي قال نعم وإنكم لمن المقربين
sai fir'auna ya musu dabara shi ma da yake mai wayo ne yace tab na'am kwarai kuwa yo ai ba ma kuɗi kaɗai ba wa innakum laminal muqarrabina ai ku zan sa kuma ku ne yan fadata na kusa da ni ma to anan ake cewa wato shi ba saraki ko mai mulki ko bai baka kuɗi ba in ya kawo ka kusa da shi kasancewarka kana kusa da shi kuɗin kuɗi ne wani lokacin ba sai an ce za a baka wani abu ba, ka zo dai ka matso mu ka rinka zuwa ana gaisa da kai toran kai dai to kai kuɗi ku zo zan matso da ku kusa da ni ku ne na farkon masu shiga fadata kuma ku ne na ƙarshe na fita ma'ana ba wanda zai riga ku shiga fadata sannan kuma in an zo fita ku ne na ƙarshe a fadar da ku za a ci mulkin ma na masar gaba ɗaya ku je ku yi aiki ku buga da annan Musa na'am قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين sai suka ce ya Musa yanzu a fara bugawa kenan ka duba shirme shi fir'auna duk mulkinsa ashe ba zai iya ba ashe wani lokacin da mulkin naka ne ba kai za ka yi abu sai dai ka sa a yi maka in ka isa ka fito a buga da kai duka ɗaya wani zai ma ka duba duba sarauta duba mulki irin na fir'auna mala iya zaune ya ce to ku je ku ta bugawa annabin musa shi shi kaɗai a duniya a wannan lokacin ma'ana shi kaɗai a wannan fadar da shi ake bugawa kaga mai tauhidi kaga mai tsafi wai zai nasara shikenan suka juyo kan anan Musa qalu ya Musa suka ce ya kai Musa imma an tulqiya ko dai ka jefa sandar taka kai ka fara wa imma an nakuna nahnu mulqin ko kuma mu zama mu ne za mu fara jefa ta mu sandar a wata aya suka ce awwalu man alqa mu zama mu ne na farko da za mu fara jefa sandar ka duba fa wai tsafin nasu ma sai sun kwafi irin na annabin Musa za su yi ku yi wani abun man daban tunda shi ya fara kawo sanda to duk abin da ku gaba ɗaya basira ta kuma kan sandar da ku sake dawa ka duba hauka fa wai su ma yanda ya jefa sandan nan to haka su ma za su jefa tasu sanda da sanda kenan to me Musa ya ce musu قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Allahu akbar lamarin Allah sai shi Musa ya ce ku fara jefawa na yadda ku fara jefawa falamma alqaw yayin da suka jefa saharu a ayunan nasi ku kula fa sai suka sihirce suka sihirce idanuwan mutane irin abin da yanzu irin abin da matsafa suke din nan rufa'idu barakan lafi shi ne saharu a irin nas suka yi mutane rufa'ido idan an ce rufa'ido kaga abin ba hakika bane kenan ba tabbas bane a'a idan ka aka rufe sai kake ganin kama haka ne amma ba haka bane saharu a ayunan nasi suka juyar da idan mutane dangane da gane hakika suka dora su akan abin da suke so wannan daman shine sihir din ai me sihiri malam rufa ido shine sihiri sihiri fa ƙarya ne amma rufa ido ake wa mutum Allah ya kaddara sihirin yana tasiri a cikin ɗan adam sai a yi maka abun a fitar da kai daga hayyacinka ka ga mutum malam yana tafiya da kansa in nace yana tafiya da ka kansa yana ƙasa ƙafafuwansa suna sama cap cap cap cap cap yana tafiya ka ga malam a nuna maka gawa gawa fa ga ta gawa ce a kwance cikin makara wallahi a ƙasar nan malam arne akwai arnen da zai zo ya yi rufa'idar sa ya surkulle wallahi ita shigawa a nan kudu ana yi ko ba a yi akwai akwai garurrukan da akwai akwai wani kwafa ya ce min yaje yaje yaje yaje NYC can aka ce masa to yau fa da daddare duk abin da zaka yi kaka fito yau da gobe kada a fito rana kaza rana kaza saboda ranar tsafin mutanen garin nan ne wallahi gawo suke taruwa gawa dan bala'i malam kaga gawa tana tafiya ko mutum ya maka rufa ido a kawo masa abinci cikin daro daro irin tafka tafkan daron nan fa ya sa shi a gaba iya zaune sai ya cinye shi tas a nika doya sakwara tudun wannan teburin mutum ya zo ya zauna ga miya a gefe a randa yana gutsura yana ɗanɗana kana ga ikon Allah kafin ka farga ya gyare ta rufai da kenan to haka suka yi Allah tabaraka ta'ala ce wasarhabuhum suka tsoratar da mutane jama'ar wurin gaba ɗaya suka tsorata ashe kaga su ma sun dan gogarta matsafan eh waja'u bi sihirin azim Allah ya ce suka zo da sihiri mai girma Allah da kansa ya ce sihirin azim eh sun jefa igiyoyi ne aka ce da itatuwa masu tsawo malam da suka jefa wannan igiyoyi da itatuwa sai gashi sun zama manya-manyan macizai macizan nan wallahi malam girman su tsawon su ya kai dutse dogon maciji iya ganin ka a wata riwaya malam malamai suke cewa da suka saki wannan macizan gaba ɗaya wurin gaba ɗaya garin su ya zama macizai duk inda ka sa idan ka maciji za ka gani wani kan wani ina irin kifaye an zuba musu abinci a ruwa ana masu kiwon kifi an zuba musu ba ga suna yiwuwar sama wani kan wani ba ba za ma ka ga ruwan ba su za gani to wallahi malam haka aka ga macizan nan iya ganin ka duk inda ka sa ido sai dai ka ga maciji wani kan wani maciji wani kan wani aka tsorata macizai kurum to ga annabi Musa yana tsere da sandan shi kuma ya ce su jefa sun jefa kuma ga abin da ya suka ce to kai ma yi naka mu gani bari ku ga lamarin Allah mu je Allah ramma وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين insha Allah sai wani sati abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tutuma na ce Allah ya mana rangwame subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillahir rahmanir rahim wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ƙara sabati da istiƙama amin malam ni ɗalibi ne ko na ni ɗaliba ce daga kaduna mace ce ta ko ni ɗaliba ce daga kaduna a gaskiya malam na yi murna da irin wannan matattara ta faɗakar da al'umma saboda hakikanin gaskiya wannan lokaci ne wanda al'umma suna buƙatar da'awa Allah ya saka da alkhairi mace ce wannan ta aiko amma malam sai dai akwai wani gyara wanda na ga ya kamata mu gyara malam gaskiya a kaduna na zuwa majalisin malam ahmad algarkawi ta ce gaskiya ba haka ake yi ba ana samun nutsuwa sosai sama da nan daga mazan masu sauraron karatu har mata amma mu yanzu nan gashi bangaren mata inda muke muna sauraron karatun wallahi malam akwai masu mana surutu da yawa kaɗan ne masu sauraro so da Allah malam a ɗauki mataki lasiyama musamman ma janibin mata daga nan ne nake cewa Allah ya tsare mana malaminmu na sunna ko malamanmu na sunna baki ɗaya Allah ya ba da lada wani yar uwa ce ta rubuta takarda daga Kaduna ta zo ta kawo ziyara Allah ya saka miki da alkhairi um, daman duk mutumin kirki idan ya zo gurin karatu to karatun yake saurara shaidani kuma a cikin mutane wanda shaidan ya na tasiri a kansa to shi bai zai saurara ba kuma shi bai zai bar wani ya saurara ba so mun sha faɗa muna maimaitawa galiban matanku ne kuke zuwa da su da ƙannanku da 'yan uwanku ku koya musu tarbiyyar zaman masallaci ku rinka yi musu nasiha a gida kafin ku ƙaraso da sunan su taimaka ga suna zuwa da yawa amma kuma sai a bar wasu su yi ta surutu wanda wannan din ya daɗa tunatar da mu ko yamma mun yi magana akan matakin da za a ɗauka akan su ɓangaren matan ba za a hana su zuwa ba dan an yi nisa an bar mu nesa ba kusa wajen da'awa akan mata yanzu da yawa wasu daga cikin yan bid'a musamman yan shi'a duk abin da suke da matan suke shi yasa ba za ka taɓa ganin mutum ɗan shi'a matarsa ba ta shi'a ba saboda duk karatun da ake da ita yake zuwa duk wa'azin su nasu da ake da ita yake zuwa amma mu ahlus sunna sai ga mutum yana da kokarin sunna amma matarsa tantiriyar yar bid'a ce kaga mutum yana ahlus sunna matarsa yar ahlus yar yar ahlul bid'i yar gargajiya akwai wanda ma matarsa ma boka ce kuma shi ahlus sunna ne babba ma a cikin ahlus sunna amma matarsa boka me ya jawo wannan saboda ba ma matso da su wuraren da'awa da nan muke ga mutane ku rinka zuwa da matan ku wuraren karatuttuka ku rinka zuwa da su in ba ku zo da su ba za ku bar wa shaidan ya dauke su wallahi kannan ku yan mata da yayyan ku da duk matan da ku sani ku sa su zo wurin karatu da masallaci da wurin alwala da wurin zama su saurari ilimi duk bayanin da ake na shari'a su rinka ji in an tsoratar su tsorata in an kwadaitar su ma a kwadaitar da su da haka ne za mu samu nasara amma mun ajiye matanmu a gida mu ba mu kai su makarantar islamiyya ba mu ba mu zauna muka karantar da su ba kuma ba mu kai su suka je suka saurari darasi na ilimi ba wannan hasara ce ba karama ba su rashin tarbiyyar ta sa wasu din in sun zo sun dan fara zuwa sai su ta surutu sai su dauka kamar gidan biki ne to wayayyu a cikin ku kuma irin ki da kika rubuta takarda da sauran ku sai ku dada haduwa akwai matan da muka dan daddauki list list din su wadda insha Allah tabaraka wa ta'ala za a ba su uniform na musamman wanda za su yi hizba a wannan wuri za su rinka taimakawa wajen hana surutu insha Allah tabaraka ta'ala ke kuma Allah ya saka muku da alkhairi ni galiban mun fiye ganin laifin su ba ku na fiye gani ku da kuke zuwa da su sai dai kuma akwai waɗanda iyalan nasu ma ba sa zuwa nan din su ku ji tsoron Allah ku gyara duk shaidaniya dai za ta ci gaba wadda take kuma ta Allah za ta yi shiru kuma sai ku rinka yi wa junan ku nasiha wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam menene falalar walha kuma wani lokaci ake yin ta walaha tana da falala ita ce sallar da ake yin ta ake ce da ita salatul awwabin sallar masu komawa zuwa ga Allah sallar da ake yin ta da hantsi ana fara ta ne daga rana ta fito ta dan fara zafi in ka dan sa hannunka a ƙasa zaka ji rana ta fara dumi karfe tara haka har zuwa karfe sha ɗaya da rabi lokacin wala sha biyu daidai kuma rana ta raba tsakiya wannan ba a sallah a lokacin to a wannan lokacin ake tana farawa daga raka'a ta biyu tana karewa da raka'a takwas ba a yin sama da raka'a takwas ko dai a yi biyu ko a yi hudu ko a yi shida ko a yi takwas kuma sallah ce ta kowa da kowa ba kamar yadda aka ce wai sallar tsofaffi ba ba wata sallah da aka ce ta tsofaffi kamar yadda babu wani azumi da aka ce na tsofaffi kowa aljanna yake nema da babba da yaro da tsoho da karami duka a yi sallah sallah ita ce babbar ibada babu wata ibada da tafi sallah ko azumi bai kai sallah ba ita ce azamul ibada ce to wanda Allah ya taimake shi jikin sai saba da yawan sallah to wannan wallahi ana mai albishir ya dace akwai wanda bai saba da sallah ba ko nafila baya iya yi ballantana ma ya tashi da daddare nafilolin da ake bayan farilla ko kafin farilla ma baya iya yi jikinsa bai saba ba kasul shi nan da nan kurin ita farilla kawai zai yi tafiyar sabonsa to wannan ba karamin hadari ba ne to wanda bai wannan bai na zai iya tashi da dare ya yi koyi wata sallah walha so ku saba da yin nafilfili albarka ne alheri ne da su ake cika maka farillar idan bata cika ba to lokacin yin ta kenan sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sahabbai ma sun yi bayan Allah na kwarai sun yi kuma har yanzu ana nan ana ta yi wani ma yau yayi gobe ma kuma zai yi tana da daɗi wallahi sallallahu alaihi wa daɗi ne da ita idan Allah ya taimake ka saba sai ga baka so ka barta kwarai da gaske so ina ba da shawara kuma da nasiha lalle a rinka yin ta ne sannan ya ce wai yana buƙatar addu'a ta musamman daga gare ku kuma sauraron karatu da kuma malamin da yake karatun yana neman jari kuma Allah ya baka Allah ya taimake ka eh Allah ya datar da mu ga baki ɗayan mu yace kuma yana da addu'a Allah sa aje gida lafiya da lafiya wannan yace da Allah mai hukuncin fidda'u a musulunci fidda'u bid'a ne fidda'u bid'a ne abinda ake nufi da fidda'u shine wannan zaman sadaka da addu'a da ake yi wa mace in yayi kwana arba'in ko kam ko uku ko bakwai da wannan addu'o'in da ake masa sadakar uku sadakar bakwai da fidda'u fidda'u shine wanda ake masa wai Allah ya kubutar da shi daga wuta ana mai wannan sadaka wasu su yi da hadda karatun qur'ani wai an masa fidda'u wai an kubutar da shi daga wuta yanzu kai kai wa ya gaya maka shi mamacin yana wuta ko wa ya gaya maka yana wuta har da za ka je kai masa wannan sadakar ko wannan addu'ar ka ce ka tsamo shi daga wuta kaga wannan magana ne akan gaibu annabi bai yi ba bai ce a yi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba gargajiya ce tsagwaranta da sabawa Allah kuma kai in kai yadda aka yi wa mahaifinka ko aka yi mahaifinka fidda'u an rena ma hankali an ce ma yan wuta ne ma to me fidda'un daga fida'u ne ai me fida'u fansa wai an fanso mutum daga wuta kawai wasu zo su zauna wasu gardawa ko wasu malamai su rike doganin carbuna a tara musu kuɗi da abinci su tafi wai wai sun yi addu'a wai an fanso mamacinka daga wuta kenan dan wuta ne a'a bai da asali kar a yi Allah kiyaye mu wannan ce da Allah malam ya ake zubiyar mara lafiya mace ce wallahi malam saudiya mutum zai je duba mara lafiya mace wanda ba muharramarsa ba yawanci sai a rinka ganin suna cikin tsiraici to ya kamata a yi na'am shari'a ta ce a yi dubiyar mara lafiya kowa da kowa namiji da mace babba da yaro muharraminka da wadda ba muharraminka ba to amma idan an je duba mace to sai a tsaya a gefe a yi sallama a ce za mu shigo sai a ce su rufe jikinsu kada mutum ya je dubiya mara lafiya mace kawai ya je ya haukanta haka ya je tarar da ita za ka yi tarar da ita a tsirara ko cinyarta a bayyane ko kirjinta a buɗe ko gashinta a buɗe haka mata suke musamman matan mu hausa fulani araha babu wadda take barin jikinta araha kyauta ƙura ta bi iska ta bi kowa ya gani irin matar bahaushe matar bafulata ne suna da wahalar sha'ani suna da wahalar ganewa in ba wanda suka samu tarbiyya ba so ya kamata mutane su ji tsoron Allah mu tarbiyantar da su ko a asibiti ne kuma abinda wannan ba Allah ya faɗa gaskiya ne za ka je asibiti da sunan gaida mara lafiya an ka shiga ɗakin mata abin baya ganuwa komai za ka iya gani komai wata bata damu an ta ga namiji bari ta lullube ba mai jinyar ta bata damu in ta ga namiji bari ta lullube ta ba haram ne aga gashin mace haram ne aga kirjin mace haram ne aga cinyar mace haram ne aga kaza dinta idan an zo duba ta a rufe to kai da zaka yi dubiya ka ce su rufe jiki idan ba su rufe jikinsu ba kar ka yi dubiyar dan lokacin barnar da zaka yi yafi abin da zaka yi sai kai kwana dubiyar sunna ce an so ka ne kai to ba a samu dama ba kallon jikinsu kuma haram ne ko an ce dan bata lafiya kaga jikinta a'a sonan ba daidai bane kuskure ne wallahi kuma mata ku ji tsoron Allah dangane da irin yadda kuke zama a koyaushe matar bahaushe ita ce fa a cikin tasi za ta cire nononta tana ba wa ɗa a tasi a raha matar bahaushe ita ce za ta hau a daidai sahu ta naɗe hannunta wai za ta sha iska ta zubo dantsanta haka hijabin an ratayo shi an dora shi anan ga dan dinta ga ga nan dinta araha matan bahaushe matan bafulata ne matan bahaushe ita ce idan miƙa ta kama ta za ta ɗage nan ka ya kana ganin hamatarta matan bahaushe ita ce idan fitsari ya kama ta a titi sai ga ta tsallake ta je ta tsuguna da ana da kunya amma yanzu kunyar ta tafi har abinci ke ci a kasuwa ga matar bashi ta sai abinci na ci a kasuwa ta je sayayya ka gama ce matar aure ko yarinya budurwa ta sai rake a tsakiyar kasuwa ya ga tana shan rake budurwa da shan rake ko yi mace da shan rake ko ta sai yalo ko kayan ciye-ciye akwai wanda a shagon wanda take sayan kaya za ta sa a haɗa mata shinkafa da wakenta da salad ɗinta ta gyare shi tas abin da ya dame su na'am eh matar ba shi ita ce za ta je tela ya gwada ta hajiya gyara mu ga shara barki subhanallah da ido na na ga wani tela yana gwada yarinya yana gwada mace budurwa ta gyara ta tsaya haka ya duba ya auna ta teloli tela tela kaga tela mai dinki musamman teloli masu ɗinkin matan nan wallahi idan ba ku ji tsoron Allah ba wannan kikir kikir kikir da keken wallahi ya kai ka jahannama ka zo ka tsayar da yarinya balagaggiya budurwa kana ɗaukar tef kana maga ka faɗaki ka lakanta mana ka makala mata kana duba har ƙugu suke aunawa fa har cikin suke aunawa fa subhanallah ya akhi akwai riga mai design ta sako nan ta yi haka ta yi haka haka zai jawo abin din nan yana yana yana aunawa baushe kenan baushe kenan ba abin da ya dame su ka ga mutum malam mutum kana ganin sa mutum wai ya siyo atamfa wai ya ba wa matarsa wai za ta kai wai dinki dinkin fa ba mata za ta kai ba namiji za ta kai telan unguwarsu wannan ne yake mata dinki ita wallahi in ba wani ne mata dinki ba ba ta jin daɗin sa kayan to je ki tunda shi yake miki je ki akwai mai dan kokari wai mai dan kamewa shine zai kira telan namiji yace shiga ka gwada iyali na mai kokarin kenan mala ana kwaba fa ana kwaba so ya kamata mu ji tsoron Allah mu zama masu kishi mu zama masu kishi ya jama'a mu zama masu kishi wallahi ba daɗi wallahi malam da azumi za karfe uku za ga yara 'yan mata a shagon tela mai ɗinkin mata karfe uku na dare yarinya ta biyo kadin ɗinkin ta gobe za a yi sallar idi bai gama mata uku ita ba sallar tahajjudi ta yi ba ba tarawihi ta yi ba tana ruwan tela akwai wanda yini za ta yi a tela suna hira da telan yana mata ɗinki ya girgir girgir girgir yana mata suna hira Kai. Allah ya sauki don Allah a yi kokari a gyara yan uwana saboda na san kuna da abokanai teloli kuma anan din na san akwai mutanen da suna nan muna tare da su ittaqullah ku ji tsoron Allah wannan yana cewa da Allah wai yana neman tarihin Sa'ad bin Abi Waqqas da falalarsa da darajarsa ai abin yana da yawa dan uwana tarihin Sa'ad bin Abi Waqqas ba zai ci mu ya fi karfin karatu ɗaya ma sahabi ne babba cikin manya-manyan sahabbai kuma yana ci wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna da sauransu yana da matsayi da daraja kuma yana cikin waɗanda in sun yi addu'a a cikin sahabbai Allah yana karba amma akwai tarihinsa da na karanta complete gaba ɗaya a cikin wani littafi da muka yi wa Usman bin Affan rijalun wa nisa haula rasul sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabbai ne sun kai mutum ɗari to yana nan complete a cikin cd yana nan a cikin mp3 in ka je usman bin affan wajen masu sai da kasar din nan sai ka ce su zabo maka tarihin sa'ad bin abi waqqas insha Allah zaka zaka samu da yardar Allah zai fi maka sauki kuma mu ma din zai fi mana dan lokacin bai zai bari mu yi ba me hukuncin wanda ya kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zagi manzon Allah dama hukuncinsa a kashe shi sai dai ba kowa ne aka ce ya kashe shi ba hukuma ce za ta kashe shi alkali ne zai yanke mai hukuncin kisa ya kashe shi ba ni ko kai ba lalle tabbas hukuncin wanda ya zagi annabi a kashe shi kun fahimci wannan yawwa a kashe shi waye zai kashe shi hukuma ita za ta kashe shi shari'a ita za ta kashe shi kuma ya fi zaman lafiya in hukuma ne ta kashe shi ba za a yi fada da kowa ba amma in kai ɗaya ne ka je kashe shi ba mamaki danginsa su ma su je su faki dan uwanka su kashe ka ko kai din a kashe ka sai abin ya zama fada na kabilanci ko fada na unguwa da unguwa to kaga shine hikimar idan wanda ya wani tabargaza ta addini ko wani ya zo ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah ya kamata inda hukumar ta islamiyya ce hukumar musulunci ne ta dauki wannan ina fata ana fahimta to idan kuma hukumar ba ta yi ba fa sai a miƙa wa malamai sai a miƙa wa malamai sai a basu a ga wace fatawa ya kamata su bayar to kaddara hukuma ba ta kashe ba to ya ya kamata a yi kada ɗaiɗaikun mutane su rinka ɗaukan mataki da hukunci as individuals suna ɗaukan mataki a kansu da kansu wannan ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya ganar da mu malam wanda ya wankan janaba zai iya sallah da wankan kwarai kuwa wankan janaba ana iya yin sallah da shi eh na to wankan juma'a fa idan iri ɗaya ne da wankan janaba ba a karya alwalar ba za a iya yin sallah da shi ba sai an sake ainihin wato wanka alwala ba matukar dai an yi alwala a cikin wankan wannan yake cewa da Allah mala idan an tada iqama kan me ya kamata a ce ne idan naji wasu suna cewa da wula sharika lahu wasu kuma naji suna sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya ce idan an yi iqama ku faɗi irin abinda mai iqama ya faɗa irin abinda mai tada iqama ya faɗa zaka faɗa karka ƙara karka rage karka ƙara kowane ko sallallahu alaihi wasallam karka ƙara Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa irin wannan ashhadu anna muhammadar rasulullah ka faɗa hayya ala salah faɗi hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيكا فدا كركتي لا إله إلا الله محمد رسول الله wannan ƙarin ba a ce ka ƙara ba ina fata ana fahimta to wannan shine sai sai um, kuskuren da mutane suke yance ga kamar salat sai ka ji suna aqama Allahu adamaha shi wannan duk bid'a ne ba wanda ya faɗa ko wani abin da ake idan an zo za a yi sahu an fara tada ikama kowa da carbi a hannunsa ana ikama kenan sai ga kowa ya ɗauki carbinsa ya ya jefa haka ka gane ba haka ake ba mana irin da da carbi jarbin fa yana aljihu amma sai a zaro shi sai a sai a bada ladai yana fa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kowa ya jefa carbinsa shirin wallahi la ilaha illallah. wannan ba addini bane shi kansa carbin nan ya kamata a samu lokaci wata ran a sauke masa inji yau dan ba shi da asali Allah ya ganar da mu wannan yace da Allah mallam ina bukatar addu'a a wajenka da kuma sauran jama'a wannan masallaci yace mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa ta yi zaman jinya shekara goma sha hudu tana fama da aljanu da makarai wanda a wannan shekarun sallah ma ba sa barin ta yi wallanta azumi haka ta mutu ta tafi lahira ba ta azumi ba ta sallah wai yanzu ya ce a mata addu'a sannan kuma ya ya kamata a yi shekara goma sha hudu wato in Allah ma ya dora maka wata larura in ka ji ta wani kai sai ka shafa fatiya ka ƙara gaba mutum ta yi ce shekara goma sha hudu na a kwance take mana ko sati biyu Allah ya jarabe ka kwanta a gida baka fita ba sai an zo ana ma jaje makota ma muna fatan zaman da ta yi wannan shekaru Allah ya rangwanta mata ya sa aljanna ce mako mata sannan kuma tunda bata cikin hankalinta sallah bata kanta Allah bai dora mata sallah ba dan shi sallah ko azumi ana dora mai hankali ne inda ba ta cikin hayyacinta ba ta yi ba babu komai akai ba sai kun rama mata ba sai dai ku yi ta mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya rangwanta mata muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu muna tunatar da mutane cewa abu na ƙarshe kenan irin hutun nan da ake na yau da wadda aka yi good friday yau easter monday hutu ne na arna hutu ne na kafirai hutu ne ba na musulunci ba kar wani a jikinsa ya ji cewa ya halatta kuma masu makarantu da suke ba a ƙarƙashin gwamnati ba bai kamata suna yin irin wannan hutun ba ita kwanta gwamnatin tunda mu dai musulmi ne mu a nan kano bai kamata a yarda da wannan hutun ba a ce kurin kowa ya je aikin shi wani good friday wani Easter Monday, wani Boxing Day, wani Valentine's Day, ko wani 1st October, ko wani Children's Day, ko New Year, duk waɗannan hututtukin ba hutun musulunci ba ne. Yanzu wannan na ba ku assignment zuwa wani sati, ku je ku bincika me yasa ake Good Friday. What is the meaning of Good Friday? What is the meaning of Easter Monday? Me Easter Monday. don Allah ku bincika a tarihi ku ji kiristanci ne tsagoro amma abun mamaki an mai da shi ya zama doka a ƙasa ga baki ɗaya har shugaban ƙasa yau bai fita ofis ba kuma ku duba hututtuka da ake bayarwa a gwamnatance galibin hutun nan din na arna ne na musuluncin nawa ne muke da shi gaba ɗaya hutun maulidi karamar sallah babbar sallah ko sai me ko akwai wani hutu na federal na wanda federal government take barwa sai na sabon shekara shi ma wasu ne fa suke yi wallahi wasu ba sa yi akwai makarantun da ba sa yi akwai asibitocin da ba sa yi akwai ma'aikatan da ba sa yi don ba su yi respectin ma wannan din ba ba wai don mun yadda cewa a musulunci an ce a bada wani hutun sabuwar shekara ba wannan abu ne namu na gida in an zo gida bajewa to sai a yi magana ko wani hutun maulidi ba wai don mun amince cewa maulidi addini ne ba cewa a bada hutun ko na makamancin wani amma inda za ku haɗa hutun cikin da ake barwa to na kafiran shi ya fi yawa majority abin da yasa na faɗi wannan magana shine akwai mutanen da suna respecting irin waɗannan hututtuka hutun kirsimeti kaga nasu ne boxing day nasu ne the day after christmas shine boxing day da wani valentines day ko da ke munan ba a valentines amma dai mutane suna celebrating dinsa na je lagos na gani lokacin ranar valentines din nan ina lagos na ga wani ikon Allah ka ga samari da 'yan mata tsirara mana wani yaro yana ta kwanciya akan yarinya a fili kowa yana wuce ana gani ana gani ana abin nan ka no it is valentine's day ranar masoya da abin da ba mu san shi ba malam a kasashen turai ake yin wannan abu insha Allah idan ban manta ba zan dan mana dan research takaitacce akan waɗannan hututtakin gabaki ɗaya da asalin su da yardar ubangiji in ban manta ba zo in karanta mana shi dan ya shiga cikin wayoyin ku ji ku san hutun me kuke yi kuma da shugabanninmu ya kamata su taimaka mana alƙalli a kautar da wani abu yanzu dan misalin Kano State ta ce ba ta yi ba ko Zamfara ta ce ba ta yi ba wannan hutun Good Friday Easter Monday arnani suke mu arnani ba za mu yi ba menene a ciki bai kamata mu goyi bayan su ba su ma an zo na maulidin ko na mai ce ba za su yi ba da na kirsimeti da na waye waye kaga mutum musulmi yana yana murna an bada hutun kirsimeti sai ka ce shi arni ne yanzu wani fa ko kasuwa yau bai bude ba yau abinda nake so na kai gare shi wani shagonsa na kasuwa bai je ba no no ai yau Easter Monday ne ba aiki ko ga 'yan ƙananan ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin wani mai kuɗi ko wani mai hali su ma suna neman a ba su wannan hutun na Easter Monday ko Good Friday hutun arna mutanen nan ba sa son mu suna ƙin mu amma mu muna ta bi su muna ta liƙe musu ya kamata mu yi wa mutanen mu bayani kusan cewa na me wannan dai yanzu lokaci ne za a fito da abu fili dalla dalla liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai halaka akan hujja ya halaka wanda zai bata akan wanda zai shiriyu akan gaskiya ya shiriyu so iyaka iyaka idan an zo yi ka ji a ranka baka so kuma idan kana da wani aikin da zaka shagaltar da kanka yau ka yi ko aji ba za a shiga ba yau da makarantun yanzu ina jin akwai makarantun watakila ma da waɗanda ma ba na gwamnati bane ba su ma sun yi wannan hutun wanda ba daidai bane ba yawa ni daman saboda dan in karya ka'idan nan ga muku wallahi tun da safa tun da asuba aiki ne tai wallahi har tafi wata nan dan in karya wannan ka'idan nan yanzu na a gajiye nake tilis na san cewa ban yi wannan hutun na Easter Monday ba amma a matsayina na ma'aikacin gwamnati na hakura dole ban je ba dan saboda ban isa in je ba in na je ma ba wanda zan samu ko ba ka bane ba amma ina gaya muku ciwo dan ni na fita a wurin Allah kuma ku sani ba hutun arziki bane ba hutun kirki bane hutun banza ne hutun shirme ne kuma taimakon kiristanci ne da yahudanci karma wani waye gari ma yazo yana cewa akar makallawa da Allah ina ayar da muna nema a taimaka mana da ayar valentines ko ayar easter monday good friday ku ji da kyau ba hutun addini bane hutun banza ne ba hutun kirki bane ba kuma don Allah manyan mu waɗanda suke da iko suke da dama kada da 'yan siyasa da wanda suke waɗanda suke manya-manyan gwamnati ku yi ƙoƙari ku kautan mana da wannan mu dai a jihohin da muke da majority na musulunci da musulmai yawwa saboda annabi yace man tashabbaha bi qaumin huwa minhum duk wanda yake kama da wasu mutane akan wasu ɗabi'unsu da halin su yana tare da su ina fata ana fahimta a wani zai ce a to ai sun an yi hutun babbar sallah suna yi hutun azumi ko hutun maulidi suna yi na ruwan mu ko su ko kasi na ruwan mu su suna da wani halal da haram ne su addinin su amma mu muna da halal da haram ku yi hakuri na garan ku a bace ba kwa son ma bayanin da ne ina jin duk ina jin ma ni ni ban sani ba ko duk yan ista din ma na tara uba ban sani ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum